Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل ومخالفة أمره وتبديل سنته دلال وبدعة سواء من الله عليه باستدلال والعذاب قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم
wannan fasalin yana magana ne a kan haɗaru muhalafati amurhi sallallahu alaihi wasallam haɗarin saɓawa umarnin annabi alaihissalam ko kuma lamuran annabi alaihissalam sai ya ce alkadi ya ce wa mukhalafatu amrihi sabawa al'amarin annabi alaihissalam wata bidilu sunnatihi da canja ko musanya sunnarsa dalalun wa bid'atun fata ne da kuma bid'a to an ce da inda aka ce bid'a kurin aka yi shiru to wacce take mara kyau ta cikin addini ita ake nufi banda hasana banda mustahabba banda wannan mutawa adun min Allah alaihi bil khizla wanda da wannan ya samu narko daga Allah wato alkhizlanu tabewa za ta same shi wal azabu da kuma azaba qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki sarki ya ce falihazarin lajina ya khalifuna an amrihi wato wannan ya khalifuna tadmini ne ba mukhalafa haka ta wannan yi nuna in shi ne ba za a sa masa an ba saboda ya ta'adda bi nafsihi amma tun da aka sa masa an ai yi uriduna an amri wanda suke bujirewa al'amarinsa al'irada ake nufi da mukhalafa ana shi sa aka sa ta ta ta'adda bi an za ta ta'adda bi nafsiha a ka'idar nahwu wanda suke bujirewa al'amarin annabi alaihi salam su hankali an tusibahum fitnatun kada wata musifa ta same su an zo da ita na kira ba ma'arifa ba saboda kowane irin nau'in fitina za ta iya samun su ko dare ko rana ko gida ko a daji ko ta sama ko ta ƙasa ko a iska ko a ruwa ko a shaka a hanci ko a kunna ba ta inda ba za ta samu mutane ba aw yusibahum azabun alimun ko kuma azaba mai raɗaɗi ta same su daga ubangiji subhanahu wata'ala a nan duniya da lahira shine narkon da Allah iya wanda yake sabawa annabi alaihissalam sabawa annabi alaihissalam da bujirewa abin da ya zo da shi shi ya wuce matsayin tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka duk wanda ya saba annabi alaihissalam cikin al'umma to ya jawa al'ummar domin katilliri katilli Allah yake da wanda ya da wanda bai ba kudin gora zai yi subhanahu wataala ba hadari irinsa inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ba ta samun wanda suka jawo ta su kadai sai ya rikodo a cikin fi zilalul qur'an sai ya ce rahimahullah sai ce wannan abinda ake nufi shine saba annabi alaihi in kana neman fitina ta ƙarshe annabi alaihi sai ya ce ayi a ce ba za a yi ba ko ya ce a bari ba za a bari ba to Allah yanzu zai wa al'umma kudin goro suka ce abinda ya faru a Uhudu da Annabi Allah sai tsaye da su kafar su kawai suka daga suka canja ta daga inda yake amma sai da Allah ya hada har Annabi alayhi salamu dan ila mulki ya mutu a kiyaye saba masa kuma wannan fushin har yau a tsaye yake duk inda suka sai ya saukar da shi Allah ya kiyaye eh a duniyar musulmi ba ga inda ta zama bai da Allah da manzala sun ba su da wani abu a gurin mutane ko abin da ya ga dama ko yake annaba sai ce ayi kaza wani da sunan ilimi zai bada fatawa ba a tawili akan magana annaba sai ce fatawa ya ce kaza za a yi shike sai jama'a su bi sai a saba in ya ce ya hana sai a ki hannuwa sai a tafi a dinga abin da yake saboda kowa abin da yake kan son zuciyarsa shi zai bi ba magana ba Allah subhanahu ta'ala bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya kiyaye wa qala wa man shaqiqa rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa tabi ghayra sabilil mu'minina wa ma tawalla Allah madaukakin sarki yace wa man yashaqiqa rasula wanda ya jayayya da annabi alaihi ya bijire masa min ba'di ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi bayan ya kibin annabi alaihi salam sannan wa yattabi gaira sabilil mu'minina kuma ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba na wallahi ma ta wala za mu jibinta masa abin da ya runguma wa nuslihi jahannama kuma za mu saka shi a wutar jahannama wa sa'ad masira makomarsa kuma ta munana saboda haka sabilin muminina ana jin tsoron saba mata in ka zo ka tadda al'ummar musulmi tun daga zamanin farko suna tafiya kan abu to ka kiyaye kanka wajen sabawa karka ce sai ka samu hadisi da ya kama sunan abu ko aya ta kama sunan abu wannan ayar yadda bai gaira sabilin muminina ta ishe ka musulmi suna tafiya akan abu ko ina a duniya karka yadda ka saba annabi alaihi salam yana ce mana yadullahi ma'al jama'a man shazza shazza bihi finna fa taimakon Allah da yaddarsa da goyon bayansa tana tare da inda jama'ar musulmi suke wanda da yake zama barabewa da kansa to ya tafi wuta sannan a wani gurin annabi alaihi salam yana ce ash-shaytanu zibul insa ta'khudhu shata shazata shi shaydan kura ne na mutum kura a cikin daji in mutum ya tafi da garke yana kiwo ba ta kama akwai da take cikin garke duk wacce ta fita sai karambani za ta fusgi ciyawa to ku ta ji wuyanta bakin kura to annabi alaihi ce duk wanda zai fita daga kan abin da musulmi suke kai ya fito da wani abu to yanzu shi dan zai turmushe shi sai sauka daga hanyar annabi alaihi salam to musulmi akwai aminci in suna kan abu to tafi a kansa
حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر أبو محمد عبد الله بن جعفر يا زن تدمو وعبد الرحمن بن da أتاب Abdurrahman dan Attab su biyun
بقراءته alaihima alkali ce bi qira'ati alaihi da karatuna a gare saboda amana ta ilimi sana sun yi kokari kwarai wajen tantance maganar annabi alaihi salam ko yaya duk wanda ya sa baki sai sun faɗi ta hanyar da suka samu maganar kaga anan bi qira'ati alaihima alkali da kansa ya saka karatu a gaban abu muhammad abdullahi ibn ja'far ya karanta sannan ya karanta a wajen abdurrahman ibn attabin shi sa ce bi qira'ati alaihima da karatu da ne a gaban su قال حدثنا أبو القاسم قاسم بن محمد so biyin da muhammad ibn abdullahi da abdurrahman ibn attabin suka ce abu abu qasim Hat- hatim ibn muhammad ya zantar da mu حدثنا أبو الحسن shi kuma القاسمي.
yace abu hasan al-kabisi ya zantar da mu حدثنا أبو الحسين بن مسرور Eh, haddaba Bani.
shi kuma wato abul arwa husaini bin masrur dabba shi kuma ya zantar da mu.
حدثنا أبو أحمد بن أبي سليمان kaga akwai dabbagu akwai dabba'u dabbag bilgaini in ka ce dabbag bilgaini wato murini wato majimi kenan majimi saboda dibaga in dabba daga diba shine irin irin irin kabewa ta cikin miya da ake ɗauka a ci dabba'u kenan eh dab- dabbag wato mai ri- mai jima daga dibaga wannan ko daga abin nan ka- wato kabewar cikin miya shi ne sharidi na?
shi ne na jima da yana farko sharidi ne to na ji ta rasuwa حدثنا أحمد بن أبي سليمان Muhammadu dan abi Suleiman ya zantar da mu حدثنا سهنون بن سعيد Suhununu dan Sa'id ya zantar da mu حدثنا ابن Ibn قاسم al-Qasim ya zantar da mu حدثنا مالك Maliku ya zantar da mu اللائي بن عبد shi ka الرحمن karo daga al'ala'u dan Abdurrahman عن أبيه shi ka karo daga babansa Abdurrahman din عن أبي هريرة shi kuma Abdurrahman ya karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sha manzo Allah mai tsira da wancan Allah خرج إلى مقبرة ya fita zuwa makabarta ta Madina ita ce baki ulgarkadi
وذكر الحديث fi sifati ummatihi sai ya faɗi hadisi a cikin sufar al'ummarsa iya nan mai maganar eh fi sifati ummatihi wato da ya shiga makabartar sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina ina insha Allahu bikum lahiquna antum salafuna wa nahnu ala asrikum inni wajjitu anni law ra'aytu ikhwani baka annabi alaihi salam fada ya sallama kama abota makabarta ya musu addu'a sai ce na yi burin a ce ina ma na ga yan uwana sai sabai suka ce ya rasulallahi alasna ikhwanaka mu ba yan uwanka bane sai ce bal antum ashabi ko abokaina ne wa ikhwani yan uwana sune lazina yuminuna bi za su ba da gaskiya da nema ba saba gani na ba sai suka ce to ya rasulullahi a kiyama ya za a yi ka gane su sai ce bari in buga muku misali mutum ne yana da wato akwai dawaki bakaki a cikin barga su ne gaba daya zunzurutun su sai zama na shi kuma nasa dokin yana da fari biyar yana da fari a goshi yana da taurami guda hudu a kafafuwansa na gaba biyu da na baya biyu wannan zai wahala wajen tantance dokinsa a cikin dawaki bakake suka ce ba zai ba zai ce haka al'umma ta za ta zo saboda hasken alola fuska da ake wankewa da hannun dama da hannun hagu da kafar dama da ta hagu su ne ake kira gurrin muhajjala masu haske biyar masu haske biyar to wannan shine hadisin al-maqabara da ya fita makabarta shine abin da ya faɗa alayhi salam ma'anar wannan shine in aka kiyaye hukuncin alola to ga abin da za a samu sannan kuma alola amana ce amana ce yadda ake ta sai an yi a hadisin da ya zo annabi alaihi magana akan akan amana ita yan kiyama ta tashi za a nuna wa mutum aljanna a buɗe ba za a sa wani ya kare masa ita ba ba kuma za a rufe ta ba amma ubangiji sai akwai amana da take kan mutum tana cikin wutar hawiya ya shiga ya ɗauko ta ko amana ta magana ko ta dukiya ko ta mulki ko ta mutunci ko ta ilimi ko ta aiwatar da addini sai ya ganta karara mala'iku ma bangaje su zai dinga ya so da ya shiga aljanna yana zuwa zai dake to ya shiga kenan annabi da sai ce in ya dauko ta ya sako ta a kafaɗa sai ya zo gaba sai ta zame kamar tarwada sai ta koma haka zai ta yi tutur sai annabi da sai dinga lissafa amana sai ce alwalama amana ce sai ka kiyaye ta in mutum bai kiya ba sai ya samu kan tsawa to shine maganar sa wato hadarin sabawa annabi alaihi salam da kuma amfanin bin sa alaihi salatu wassalam fafihi ya gama da wata magana iya wannan fi sifati ummatihi shine tattare wannan hadisin duk da na kawo fitarsa makabarta da shigarsa ciki da maganar sallama da addu'a da yi musu da maganar ina burin in ga abokai in ga yan uwana har zuwa inda yace zaka iya gane dokinka mai fari biyar a cikin bakakin dawaki to shine tattara su gaba daya a cikin iya wannan kalmar saboda yayi ne da mutanen zamaninsa za suna da karatu bai da mutanen yau ba Eh. ya har ya fita daga wannan duk abin da ya jero din nan gabaki daya iya nan ya tsaya wani kaza bi qira'ati alaihi wani ya zantar da wani saboda maganar wanda ma yantiku anil hawa ce ba a faɗa san zuciya saboda daga maganar sa dole sai an bi ta daki daki dan a jero ta a faɗe ta yanda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam
وفيه قال يتسنى رجال عن حول كما يسد الكثير الدال أعاديه ألا ألم ألا أهم فيقال إنه قد بدلوا فعلك فأقول وسوفا وسوفا وسوفا wafihi kuma a cikin dai wannan abubuwan da suka lissafa akwai kuma wani hadisin shine falayu za danna rijalun an haudi za a kori waɗansu mazaje daga tafki na yawan tashi za a je tafkin annabi alaihissalam da akwai mokaye a ciki kamar taurarin duniya amma kuma mala'iku sun yi wa tafkin ƙawanya kowanne da kulki a hannunsa shi mala'ika kuma sun san mutane to kowa so yake ya je in mutum ya mutu makakin wannan mutuwar yana tare da shi har a tashi kiyama a zamansa na kawai in aka tashi kiyama nan tsayuwar da za a yana nan da makakin in kaga wannan makakin ya fita to sai mutum ya sha ruwa a wannan turki la ya zama uba da hu abada ba zai kara kishira bayan wannan to bata za su zo su dinga sha kowa zai ɗebi motsar isha in Allah ya bashi sa'a amma malamai ba za ta sha da motsa ba annabi alaihi salamu da kansa zai dinga kamfata littafinsa mai albarka sai ya ba su su sha ce kun yi aiki kun wakilce ni haka annabi alaihi salamu zai wa malamai yasa ake cewa Allah ka hore mana shan ruwa wato a tafkin annabi alaihi wa biye da shi sharifati sharbatan la na zama uba da ha abada ya zama da tafinsa za mu sha yasa da wanda ya je maka in ya zo yana dawafi in ya zo daidai in dararo abinda zai roƙa kenan Allahumma azilla li ta ta zilla arshika yawma la zilla illa zallahu warzuqni wato wuru da haudi nabiyika sallallahu alaihi wasallama وأن ترزقني شربة وبيده الشريفة ثلاث ما شربة لا أزمع بعدها أبدا to ko shi mutum ya zo nan wurin haka ake so ya addu'a sai ya wuce gaba amma ba sai ya ta ba yana tafiya kawai da ya zo khususi ya gurin ce haka wannan addu'a za ka yi to a can to za a koro ɗansu mazaje a kore su daga wannan tafki nawa kama yi zadul ba'iru zalu kamar yadda ake kore zautaccen rakumi fa'una dihim in daga ana korarsu walaiku suna dukkansu da wannan kulaken sai ne kiransu ce ala halumma ala halumma ala halum haso uku wannan kalmar halumma wato kamar ka ce zo zo fuskanto a lugar ahalil hijaz shawa ita kalmar halumma iyakacinta ake barinta in mutum ɗaya za ka yi magana da shi namiji halumma za ka ce inda mace za ka yi magana halumma za ka ce inda mutum biyu za ka yi magana halumma za ka ce inda mutum da yawa za ka faɗa maza halumma za ka ce in mata da yawa za ka faɗa halumma za ka ce ita ce lugatu ƙwarai lugar ƙwarai sha wadda annabi alaihi ke magana da ita amma banu tamim su suna sa mata alamat in ka zo namiji za ka ce halumma in mace ce sai ka ce halummi in mutum biyu ne halun ma in mutane da yawa ne halun mu in mata da yawa ne halumna su lugatu tamim suna hada ta da alamat amma ahal hijazi quraishu haka suke barin ta ismul fi'il ne to qur'ani sai ya sauka da na ahalil hijaz wadda na qurayshawa shine harshen annabi alaihi salam sannan kakan zo ta ta'adda bi nafsiha tana ta'adda ta hau kan mafahuli Allah ce kul halum mashahada uku sannan tana zuwa ta ta'addi da ila sai ce kul hawazin kul qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kage tana zuwa da wannan tana zuwa da wannan to lugatu alal hijaz kenan to sai ce ku zo gani ku zo gani ku zo gani fa yuqalu bayan an kore sai a ce da annabi alaihi salam innahum qad baddalu ba'daka su sun canja a baka sun canja addini a wanda ka dora su akai ba shi suke kai ba to kage yanzu babban hadarin da musulmi muke ciki na tabdilin nan tawdilin an yi wani guri amma babban tawdili shine akan hukumar rayuwa dan kasuwa in ya shiga kasuwa zai ci karansa ba babbaka in kai masa magana sai ce ba shi anan addini ba ne ba makawa wannan in dai ya mutu a haka sai an masa wannan korar domin annabi alaihi ya zo ne da ma'amala da ibada kuma a kasuwan nan dole sai ya bi abin da annabi alaihi ya zo da shi tukunna sannan annabi alaihi ya gaya mana in kana son makotaka da shi alaihi salam da sauran wansa annabi alaihi salam da siddiqai da shahidai to a harkar kasuwanci ake samu bisa gaggawa sai ce attajiru saduqul amin ma'an nabiyina wa shuhada wa siddiqina wa shuhada yawmal qiyamah to da ya saka son zuciya ya ci riba ya ci kazamar riba ya zo ya dinga yin alhus shikenan mun gashe na fa dai yana yin wanda yace shi a harkar kasuwanci ba zancen Allah ko yazo zai mulki yace babu Allah a ciki to ya fi tabdili kuma annabi alaihi da waɗannan izo gaba ɗaya da duniya da lahira izo komai za ka yi sai ka nemi hukuncin Allah a cikinsa kuma sai ka nufi zatin Allah a cikinsa ko hira mutum ya zo yi ya ce ya fidda addini daga cikin hirar ba zai sa Allah a ciki ba ko ya fa canja domin annabi sun haka izo da waɗannan duniya da lahira a sarki take a sarki take ya sake cewa ibadur rahmanul ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama suna tafiya a doran kasa amma hankalin zai yana tamfar da abin da yake saukowa daga lauhil mahfuz komai za su yi akan haka suke tafiya da mutum ya sauka daga wani ya fita daga hanyar annabi alaihi salam to ana gaya wa annabi alaihi salam wannan amsar karbar da roba a daka sai ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan wato a nesanta su a nesanta su makana sahakan makana sahaka wato guri mai nisa a kore su kun ƙara ganin ƙurarsu shine daman gatan kowa shine zainabin wafar kiyama kuma shi ce a kora to Allah ka kiyaye mu faɗawa wannan hadar kuma za mu zo a ƙarshe inda alkali zai nemi tsare gun Allah daga wannan hadar shi ma mai littafin a ƙarshe za mu zo an gama za a zo addu'ar da yi ta ƙarshe ai
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما رجل عن سنتي فليس مني وروى أنس رضي الله عنه أنس الله قال دا قريش يا رويتو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يشي kamar ragiba an sunnati fa laysa minni wanda ya kyama daga sunnata to baya tare da ni saboda ita kalmar ragiba ba za ka ita kaɗai ka an kanta ba za ka bata ma'ana ba sai ka haɗa ta da harkul jarri in ka ce rage ba kurma kalma ce tana iya ɗaukan kwaɗayi tana kuma iya ɗaukan kyama in ka faɗe ta ita kaɗai ba san me kake ba amma kana sa mata an to ta zama kyama kana sa mata fi ta zama kauna eh ki sa me me masu malaman fikihu suka ce mutum zai yi wa mace wato jiwari kamar wanka sai ce inni fiki laragibun amma in bai san larabci bai ce inni anki laragibun sai ta kukwara masa ashar eh domin ya faɗi abu ya ce kinta yake yi to da dole sai mutum ya iya magana ta larabci ya san yadda ake amfani da kalmomi wannan shi kuma ya faru ne lokacin da sabon annabi alaihissalam su uku suka je suka tambayi gidan annabi alaihissalam ya annabi alaihissalam yake ibadarsa a gida da aka faɗa sai suka ce ta yi kaɗan ta yi kaɗan abin da ya sa annabi alaihissalam yake haka domin gafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara tunda yana da garanti sai haka amma mu da ba mu da garanti bari mu zage dantse sai ɗaya ya ce na daina bacci da daddare har na mutu sai kuma ce na daina cin abinci da rana har na mutu kullum azumi shi kuma ɗaya ce zan yanaka ga mutane in daina aure na bar aure kawai ibada zan da kufa annabi alaihi salam ya zo a ga masa sai kiransu sai ce kun san na fi ku takawa ko na fi ku jin tsoron Allah to ni ina cin abinci da rana wataran kuma ne azumi sannan wana yin kiyamar laili kuma na yin bacci sannan ina yin aure sai ce man rage ba an sunnati fa laysa min wanda ya kyamaci sunna ta baya tare da ni ba da ma mutum ya kauce wa ina ce ba zai ba
وقال من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد sai ce man adakala fi amrina ma laysa minhu wanda ya shigarwa da al'amarin mu abinda ba a cikinsa ike ba ba shi da tushe daga kitabu ba shi da tushe daga sunna fa huwa raddun wannan abun juyaye ne ba za a karbe shi ba ta zama bid'a
وروى ابن أبي راشد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لألفين لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
sai warawa ibn abi rafi'in an abihi ibn abi rafi ya rawaito daga mahaifinsa radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga nan mai tsira da mucin Allah yace kala yace la ulfiyanna ahadakum kana in samu wani ɗaya daga cikin ku ya sakandanta don ya samu karatu ko ya samu mulki muttaki an alaƙari katihi ikishin gida a kan karagarsa in yana jin wannan an kewaye shi ya tihil amru min amri umarni daga umarni na ya zo masa mimma amartu bihi da abinda na umarci da shi auna haitu anhu ko na hani a kansa saboda ya sakandanta yana kan karaga fa ya kulu la adari ni ban san wannan ba ma wajen na fi kitabillahi itta ba anahu wannan muka samu alqur'ani kadai shi zamu bi ce kan na samu mutum daya a musulmi ya mun wannan
زاد في حديث المقداد رضي الله قال عنه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله yawa a cikin ya kara a cikin hadisin al-miqdad radiyallahu anhu annabi sai ce ala fada kika ji wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika abinda manzon Allah sallama ya haramta mislu ma harrama Allah kwatankwace abinda Allah ya haramta ne iri ɗaya hakika abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mislu ma harrama Allah shine kwatankwace abinda Allah ya haramta ne duk ɗaya ne sai yasa akan Madina kaga maka harami ce sai ce ni haramtul madina ta baina labataiha madina ma na haramta ta saboda kai yanda haramin maka iki ba za ka yi farauta ba ba za ka firgita dabba ba ko tsuntsu ba za ka kashe wani abu mai rai ba ba kuma za ka cire ciyawa ko itaciya ta fito da kanta ba a maka to haka madina ma take kan kan kan suke eh
وقال صلى الله عليه وسلم وجيء بكتاب في كتفه katife كفى بقول جمعا kuma ka حمقا أو قال دلالا أن يرتبوا أم أما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم فنزلت أو أو لم ولا يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم.
الكتاب يتلى عليهم إيه.
الآية yawa sai ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzala mai tsira da wancan lai faɗa waje a bi kitabin fi katifin an zo da wani rubutaccen abu a jikin kafaɗa allon kafaɗa da yake lokacin ba takarda a cikin allon kafaɗa ko a jikin kokotan dabino karnaku suke rubutu an zo da shi wato musulmi ne ya kwafa ya sauya daga wani ahalin kitabar yahudi a cikin littattafan yahuda ya karba ya sauya sai aka je wa annabi da shi alaihissalam ana kai masa an ce ana jin ko sai na umar radiyallahu anhu ko na na hafsa radiyallahu anha ko na na aisha radiyallahu anha a hannun ɗaya daga cikin su ya gani alaihissalam sai ya ce kafa bi qaumin humqa ya ishi mutane wauta aw dalalan ko kuma ya ishi mutane halaka an yargabo amma ja'a bihi nabiyuhum su kyamaci abinda annabin su yazo da shi ila gairi nabiyin su kama abinda wani annabin yazo musu da shi aw kitabin gairi kitabihim ko kuma su kyamaci littafin da aka sauka musu nemo wani littafin da ba shi ba to yana faɗar haka fa nazalat awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim bai ishe su ba mun sauka maka littafi ana karanta musu a wani gurin kuma sai da ya ce laukana musa hayya ko annabi Musa ne alaihi salam yake da rai shi dai yake magana da Allah kai tsaye ko shi yake da rai in nazo ba abin da zai karbe shi gurin Allah sai bina ba wani karan kada miya ba
قال صلى الله عليه وسلم
halakal mutane da iri irin abu saisa saisa in ka zo kana wurdi ko kana karatu in ka fara jin bacci a je kwanciyar ka in ba ka ba za ka ji kana zagin Allah baka sani ba ko za ka takura kanka so da haka kai ba a hankali irin mutane mutum ya ce azumi zai ta yi shi ma ba a fiye san haka ba in yi sai ya matsa wa kansa yana da karancin shekaru sai ta kwarkwace kuma na kula yake amma sai kuma ya kasa yin farilla naka ba a sauna a cikin sha'anin al'amura mutum ya zo mai tsauri ba yadda za a ga wani abu sai ya takure mutane a kai ba a san haka abubuwa ne ga sunan da yawa yanzu akwai wata ran wani ya zo ya dinga wata lakta yana ta ba dama ka sa mutum suna jibrilu wai ka kafurta kaga tanaddu'i ne wannan wai ka kabarta jibril ba mace bane ba namiji ba anan ka mai da jibril namiji ta ce jibril ba mace bane ba namiji amma sunan akan kan sunan muzakkarin suna ne in ka dauke shi ka saka mutum kaga ba shi da ilimi bai sani ba zai shigar da rudani cikin mutane sannan wannan suka ce ba dama ka ce da Allah ubangiji to in ka faɗa kayi kafirci ka zama ka zama ba maguji saboda maguza sun san meye giji sun san uba saboda haka shikenan kaga tsaurarawa ne kalmar ubangiji ba ta nufin bauta ba ta nufin uba ba ta nufin giji kamar an haihu giji kamar mutum ne ya koya mutum sana'a yana masa jagoranci abu ya gani cewa na yi uban gidana ne akwai inda ya naƙuda ya haifi gida dole a ɗauko wannan a haɗa sauri ne kur eh sauri ne ka gani an ce gari ko gari ina inda mutane suke zama amma aka ce na gari na kowa haka ba gari wannan ake ne wata kalma ce da ta zo da ma'ana daban na mace ce yau garin nake ji ka gaba gari wannan ake ma yana cikin faman wahala da rashi in aka ce gari ya waye kaga wani abu ake nufi alfijir ya keto lokacin dare ya fita kuma lokacin wuni ya zo saura ka irin waɗannan abubuwan wato tsauri ne mutum ya zo ya ga ɗan wani abu sai ya tsaurara ya matsanta wa mutane ba a yin haka a saisa saisa ake bi a cikin sha'anin addini a kan kanka a wajen mu'amalarka da mutane yasa annabi alaihi masu tsaurarawa sun halaka masu tsaurarawa sun halaka masu tsaurarawa sun halaka ba a san wannan da mutum ya tsaurara ya fita daga sunar annabi alaihi sunar annabi sauki ne da shi alaihi salam yasa mace zo ya dauki abu ya ce sai yayi miliyoyi yana ta yi lokaci daya sai samu matsala amma ya saisa saisa yadda annaba sai ke ɗora mutane ya ishe ka
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنة أبو بكر الصديق الله تعالى دعا قريشي wato khairul waziri wa khairul wa khairul siddiq wa khairul sadiq wa khairul khalifati fificin amini fificin waziri fificin khalifa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace lasu tarikan shay'an yi ban zama mai barin wani abu ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amalu bihi manzala mai tsira amincin Allah ya kasance yana aiwatar da shi illa amiltu bihi sai ne aiki da shi yasa lokacin da annabi sai bar duniya da aka nada shi khalifa sai aka fara shawara je shi usama da annabi ali sai ce usama ta dan zaid zai tafi yaki wai a dakata sai ce wannan ba zai yiwu ba daga rasuwarsa za mu fara sauka daga abin da yake ko me za a yi sai je shi usama ya tafi hakan kuma yi ya cire takalma da kafa Usama shekarar ta sha takwas a lokacin amma a kafa ya cire takalman sai bi shi yana doki shi yana kasa ya ce ai sai dai ka kawo doki ce a zan sako ya ce a ya ce haka za mu tafi da kai ba dama ya saba masa aka je har inda aka yi ban kwana ya masa wasiya ya gaigaya musu gashi gashi gashi haka suka tafi hasin sai na umar dan sai da suka bi suka tafi yakin suka zauna karkashin dan sha takwas saboda annabar sun haka ya ce ai yace ni kashitu in taraktu shay'an min amrihi ina jin tsoron in na bar wani abu ko makankanta daga cikin al'amarin annabi alaihi salam ana aziga kada in zame sai zama na sauka daga hanya kuma Allah ba zai ji kunyar mutum ba kuma zai raga masa yana sauka ya gama kai annabi alaihi salam ai ba dama sallallahu kaga dai sai na abubakar da duba abinsa a gurin Allah da hijirar da yi da duk abin da yi wa Allah sai na umar da duk abin da yi banu tamim da suka zo wanda aka yi wannan muhawarar ta waka da da da da da hudu ba da aka yi ka za su tafi sai sai na abubakar da ya ce shi yana ba da shawara a naɗa musu wani ya zama shine shugabansu sai sai na umar zan ce ne kuma wani nake gani amma annabi alaihi na zaune haka ce ka da shekhani an yi halika wannan kalmar kadai ta so ta rushe duk abin da suka yi wa Allah so da sun yi a gaban annabi Allah ba zai lamunci wannan ba to a sanadin sa Allah ya sauka da suratul hujurat yace ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku gabaci Allah da manzansa sai ya shiru bai faɗa abin da za a gabaci bai zo da mafauli ba saboda duk abin da ka sani ya shiga ciki kar ka gabace su la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ba suka yi ta tuba Allah ya taimake su amma wannan kawai suka ai kimar ta su a gurin Allah ta wuce ta wuce sanan da in ana can ku bi shi ku girmama shi duk abin da izo da shi umarni na
الباب الثاني في لزوم محبة صلى الله عليه وسلم babi na biyu na magana a kan lazimtar soyayya sa annabi alaihi salam saboda fa'ali yasa za mu shiga wannan wannan akan muhalafa sabatu ba za mu kwana a kai ba akan soyayya duk wani malami in ya tashi fa'ali yake imamu bukhari da ya zo gama hadisan sa gaba ɗaya kaf sai ya kare shi da kalimatani khafifatani على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم sai rufe saboda a samu wannan soyayyar shi kuma jalali abin nan hujjatul islamil gazali da yazo rufe ya ulumuddin sai ya rufe da babu sa'ati rahmatillah da ka sai mu shiga luzumi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam lazamtar soyayya sallallahu alaihi ta zama tare da mutum har mutuwa Allah ya sa mu samu
قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال
اقترفتموها اقترفتموها الآية yawa sai ya ce Allah madaukakin sarki ya ce kul in kana aba uku Allah ya saka abu guda takwas a si- tafin sikeli ya saka uku a tafin sikeli sai ce kul in kana aba uku faɗa musu in mahaifanku uwa da uba wa abu na uku da 'ya'yanku maza da mata wa ikhwanukum da 'yan uwanku maza da mata wa azwajukum da matanku da ko mazajenku wannan kalmar ta ɗauki mazan ta ɗauki matan in namiji ne matansa na aure in mace ce mijinta na aure wa ashiratukum da jama'arku wa amwali niktarabtumuha da kuma duke da kuka tsororta wa tijaratun takashawna kasadaha da kasuwanci da kuke jin tsoron tasgaro sannan wasu yanta ka sauna ka sadaha ko masakinu tardaunaha da kuma kasar da aka haife ka da garin da aka haife ka kake jin daɗin zama a ciki in waɗannan takwas suka zama a habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin in takwas suka rinjayi uku a wajen soyayya ya ce to ku zauna ku yi sauraro har Allah zo da al'amarinsa Allah baya shiryar da ko goyon baya ya shiryar da aikin fasikai mudda suna kan fasikanci
فكفى بهذا حدا وتنبيها to da wannan ya isa haddan kwaɗaitarwa watan bihan da faɗakarwa wajalalatan da shiryarwa وحجة da hujja على إلزام محبته salasa abu salazamta soyayyarsa alaihi salam ووجود قلبها da kuma wajabcin farillarta wato farillarta akan mutane وإذا da خطرها kuma girman al'amarinta wasu haƙi hilaha da kuma cancantar annabi sama akan wannan alaihi wasallama wato ina son wa sani ita soyayya akwai wato ɗabi'iyya ta ɗabi'a maɗubu'a akwai ko muktasaba to ta annaba sai muktasaba ake so waccan duk da aka lissafa ɗabi'a ce duk mutum a jininsa a ƙirarsa a littarsa yana son wayannan takwas wanda ita ce ɗabi'iya Allah baya ba da lada a kanta baya ba da lada a kan soyayya ta ɗabi'a don haka aka gine ka sai muktasaba muktasaba ita ce wacce da kanka za ka cusa wa kanka ka so wani abu saboda sama da wa'annan gaba ɗaya to san annaba so irinsa ake so sai ka cire so na ɗabi'a ka so shi so na daban wanda ba a ɗabi'a ba ce amma Allah dan ya taimake mu to sai yau annabi alaihi abin da zai taimaka mana mu so shi daga cikin abin da isa ake son abu a cikin ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'a tana son kyakkyawan abu sai annabi alaihi mai ko a aljanna bai halicci wanda ya kan annabi alaihi saboda da yayi shi din da an samu akwai hasha lillahi i haka da an kaddara akwai dan wani guri da yake da dan wani lahani lahani to da mutum ya kyamaci wannan da ya kafirta saka Allah sai da toshe wannan kaga Hassan radiyallahu anhu lokacin da yazo aka bashi kudi zai yi wa annaba sun zambo sai yazo ta da annabi alaihi salamu a kishin gidan litinin daidai karfe 9 ya kishin gida ka hannun dama ya dauki ya dauki sahuliya ya rufe kahuwansa da hula irin hijaziya a kansa sai salmani sai hassani ileko masallaci a nawa daga kansa haka sai suka yi arba sai kif sai da ya faɗi su hassan su ma ce tun da iki zuciyar ta taba ɗarsa masa allah ya halicci mutum haka ba yana ɗagawa sai ce wa a sanin min kalam tara kaddu aini wa a jimalu min kalam talibin nisa kuligita mubarra'an min kulli aibin ka annaka kar kuligita kama ta sha sai canji a ce ga kudin kuna ni ma na musulunci da ke makeri ne nan da nan yaje itire yi kofuna da buta ya ce gashi nan a dinga shan ruwa sai musulunci ya zama yana kare annabi alaihi salatu wasallam hadiya ya kama eh sallallahu alaihi wasallam to Allah ya taimake mu ne dan a so shi saboda san safarilla ne alaihissalam kuma son muktasabi ake so kai za ka cusa a kanka ka so ci fiye da komai haka ake wa annabi alaihissalam to da ya shi da kyau alaihissalam an yi wa zuciya abin da take so sai zama na zuciya tana son mai kyautatawa to ba wanda ya kyautatawa halitta gaba daya kamar sa alaihissalam domin ya tsamo mutane daga shiga wuta ya shigar da su aljanna ya zo da tsare-tsaren da in ka ji ba azanci ba ne ba kuma ya gogewar yau da gobe ce ta kai aka kai ga wannan ba kawai rahama ce ta Allah da falala a tsara maka yadda za ka yi aure yadda za ka zauna da mutane yadda za ka yi mulki yadda za ka ci abinci yadda komai an zo maka da shi to ya mana isa ne wannan zai taimaka a social sannan zuciya tana son jarumi mara tsoro annabi alayhi salamu hatta sai na alirijal aka ce gadanga mayaki ne ba abin da yake so irin yaki da ya haifi ɗansa na fari sai ce na sa masa suna yaki sai annabi alayhi sai a'a a sa masa suna alhassanu ya ce idan yaƙi ya yaƙi ila hamiyar ba'asu wa hamarratil hadaku ita kaina bi rasulillah ya ce idan ko ido ya jawur wurai yaƙi ta cirnike ya ce sai dai mu koma bayan annabi sai mai garkuwa da shi yana ke sha shuja'u idza kal ashja'u anil khadu jarumi ne lokacin da jarumai suka kasa ta kuɗe gaba sai fito ya bayyana kansa a hunaini sallallahu sallama da yakin ya karye su dubu goma sha biyu kowa tarwatsi saura mutum bakwai sai duro daga kan alfadararsa alaihi salam sai ce anan nabiyu la kazif ana ibn abdul muttalib shine tsantsan rashin tsoro cikin runduna ya tsatsa ake kowa shi yake nema kuma ba shi da mataimaki sai fito ya ce ni ne wani in anan nabiyu la kazif to wani ba zai gane ba sai fito da identity na mahaifarsa sai ce ana ibn abdul muttalib kowa ya san ni ne suna jin linzaminsa a tsaya a nan in ba za a gudu ba shi kuma yana ƙara shiga cikin abokan gaba alaihi to zuciya tana son jarumi to annabi sallallahu Allah ya bashi wani sannan zuciya tana son mai ƙarfi to annabi alaihi salamu akwai ƙarfi to kanatu da yake ji da ƙarfi an zo kofa ba taɓa kai ƙeyarsa ba ya zo ya tara ya taga annabi alaihi salamu annabi ya taga shi sai dan fara shi da kasa sai ban shirya ba yace shirya sake shirya sake taga sai dan fara shi da kasa sai ban shirya yace shirya da aka yi uku sai ce an fi ƙarfi na kaga an wannan da aka zo a hazabu gurin ramin da ake aka samu kurman dutse ya kifa su a sabon da suka rasa yadda za shi inda za ka gane karfin ka ga abin da suka yi nisan gurin tazarar da suka yi tsawon ramin da suka kewa madina da zurfinsa da fadinsa a yau dukkan giredar da ake da ita ta zamani ba za ta iya haka wannan ramin ba a kwana arba'in amma a kwana shida suka yi shida suka yi da hannu amma sai da aka samu abin da ya fi ƙarfinsu suka buga suka buga kwanansa uku alaisu bai ci komai ba amma da izo alaisalama an daura masa dan dutse a nan da nan da igiya ya karbi magirbin ya sauka ciki duka daya sai ya cire wato ɗaya bisa ukun dutsa duka na biyu ya cire ɗaya bisa uku duka na uku shike ya cire ce ku ci gaba to idan mutum yana son mai karfi to Allah ya annabi wasu karfin da zuciya za ta so shi kuma mutum yana son mai ilimi to ya zo da ilimin da ya gagaru duniya sannan mutum yana neman mai fasaha ya zo da fasaha da babu irinta yana neman adali a wajen mulki ya samu adalci irin na annabawa babu irinsa to da haka Allah ya masa tsarin da za a so sai ya wajabta ce sai an so shi to saboda haka sansa muktasabi ne sai ka yi tsururi sai ka so shi ka fifita shi akan komai
تعالى من كان ماله وعله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأودعه ووعدهم بقوله fatarabbasu ya ce domin ƙarra'a ta'ala min man kana maluhu wa aluhu wa laduhu a habba ilaihi min Allahi wa rasul Allah ya kwankwashi kwankwasa shi wanda dukiyarsa da ahalinsa da ɗansa suka zama su ne mafi soyuwa a gurinsa fiye da Allah da manzan Allah Allah ya kwankwashe su wa au'adahum ya musu narko bi qaulihi ta'ala fatarabbasu ku je ku zauna hatta ya ce Allahu bi amrihi har Allah zo da al'amarinsa sai suma fastaqahu bi tamamil aya sannan ya fasikantar da su da karshen aya wa alamu annahu man dalla wa lam yahdillahu sannan ya sanar da su ci annahu min man dalla wanda da yake rana cin wanda ya bata wa lam yahdihillahu kuma Allah bai shirye da shi ba
حدثنا أبو علي الثاني الحافظ فيما أجازنيه وهو مما قرأته على غير واحد قال تشي حدثنا أبو علي الغساني الحافظ أبو علي الغساني الحافظ جينا فإما أنا حافظ شيني وندي كده حديثي سما دي دبو أري أحد كمر فاتحة متنا وسندا تو يا زن تدني أما فيما أجازني كاجي إذكار amana ta ilimi cikin abin da min ijaza ijaza ya mace ce littafai na duk gaba ɗaya wanda duka karanta ne muka ijazarsa sannan wahomin ma qara'atuhu ala gairi wahidin sannan wannan abin da zan faɗa banda abu alilu ga sani min ijaza kuma yana cin abin da na karanta shi ala gairi wahidin a wajen sama da mutum ɗaya a malamai kira'a'i shi kuma kala ya ce da siraji ibn abdullahi alƙadi ya zantar da mu abu muhammad al-ashili ya zantar da mu marwazi ya zantar da mu abu abdullahi muhammad dan yusuf ya zantar da mu muhammad dan ismail ya zantar da mu yaquba dan ibrahim ya zantar da mu kulayyata ibn kulayyata ya zantar da mu ibn suhaib sai kuma karɓo daga abul aziz dan suhaib shi kuma karɓo daga anas allah ya kare da a gare shi an zala mai tsira na wuce allah ya ce ya yi yi a hadukun a ta abu na a habba ilaihi min waladihi ووالده والناس أجمعين yau an azurta da wani hau ya ce annar rasulallahi salasallama kala na mai tsira da mace Allah ce lawi min a haduku ɗayan ku ba zai ba da gaskiya ba ya zo mai imani cikakke hatta a kuna a habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'ina sai na fi soyewa a gurinsa sama da ɗansa da mahaifinsa da mutanen duniya gaba ɗaya sai ya so ne fiye da wannan
عن أبي هريرة رضي الله عنه na hawa daga abu huraira kuma alakari da gare shi kwatankwacinsa
عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه waje da halawatul iman an karɓo daga anas allah kare da a gare shi daga nan mai tsara da mucin allah ya ce salasun man kunna fihi waje da halawatul iman abu uku wanda ya kasance a cikinsu ya samu ɗanɗano da zaƙi na imani أن يكون الله ورسوله أحب إليه min ma cewa kuma abu na farko shine Allah da manzansa salam zama su ne mafi soyuwa a gurinsa min ma cewa kuma daga abin da ba su ba
وأن يحب المرأة لا لا يحبه إلا لله sannan ya so mutum baya son sa dan komai sai dan Allah وأن يكره أن يؤم an ya kuda fil kufri الكفر كما يكره أن يكذب fil nar kuma ya dinga jin wato ya dinga kin ya koma kafirci kamar da yake kin a jefa shi a wuta to wanda ya samu wannan ya samu ɗanɗanon imani kaga duk magabatanmu da suke rubuta littafai su rubuta babul radda babul babul adabi duk wannan ne gudun kada a koma cikin kafirci to mafi yawan yanzu akwai rangwame na wayannan ɗanɗanon guda uku shi yasa kowa sai faɗi kalmar da yake so ba ruwansa da kalmar da za ta fitar da shi daga musulunci duk abin da ya zo a bakinsa sai ya labto ya faɗa saboda haka mafi yawan bakin mutane yanzu ya fi na kura wari Allah ya sauke mana
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر وال- والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا أمور
ana umar bin al-khattabi radiyallahu anhu roga suna umar dan khattabi Allah ya kare da a gare shi annahu qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam suna umar ya ga wa annabi mai tsira da amincin Allah ya ce da shi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ka fi soyuwa a guri na daga komai illa nafsi allati baina jambayya sai raina da take tsakanin hakurkurana faƙalahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai na mai tsira da mancin Allah ce da shi lan yumina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi sai ya fi so na fiye da kansa faƙala umaru ya suna umar ya ce wallazi anzala alaikal kitaba na rantse da Allah wanda ya saukan maka da littafi la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya ai dai ban san haka ba yanzu na fi son ka fiye da raina wacce ke tsakanin haƙurƙura faƙala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al'ana ya umaru yace sai yanzu imanin kai cika har yau har gobe haka yake wanda duk iso wani abu fiye da annabi ko yake son wato kansa fiye da annabi alaihi to imaninsa bai cika ba san sa tilas ne wajibi ne alaihi salam kai sun suna umar ba dama ka san ya taba tanadin riga ya faɗi wanda zai ba a cikin sahabbai ruwanullahi alaihi sai aika masa ya ce gobe ka zo kuma shi yana son irin rigar ta alfarmaci sai da ya zo wanda za a ba sai ki cibi sai wata mace ta zo ita ko tana da dangantaka da jinin annabi alaihissalam suna haɗuwa sai na umar sai ya ɗauko wacce rigar sai ce mata ungo kai kuma barin baka ta ƙasa da ita sai ɗauko ya bashi sai ce tun jiya ka aika min da zai ce haka ne na tare da amma wacce tafi ka ce ta zo kasance wata jinin annaba ta dole in fifita ta akan ka ita zan ba mai tsada kai in baka ta baya baya don haka muke wa annaba alaihi salam haka ishi lokacin da abu sufiyani izo da wa'ansu manya-manya na ƙuraisha duk sun musulunta suka zo gurin sai na umar zama suna neman a ba su izini za su shigo fada sai bilali izo a bayansu ana gaya masa ga sun ga bilal sai ce a ce bilali ya shigo bilali ya shigo ya gama ita bai ce a ce su shigo da zuwa sai abu sufiyani ce tun da nake ban taɓa ganin wulakanci irin na yau ba mu mutanen maka wa'yan mu kure shawa shugabanni ka tsaye da mu a waje ka ba wannan dama sai ce na yi ya riga ku ba da gaskiya da manzan Allah sama ko a kiyama sai Allah ya fara kiran su kafin ku su wannan kawai suke kallo
قال سهل من لم يرى ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم ولا يذوق حلاوة سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه sahalu dan abdullahi tusturi ya ce mallam yara wilayatar rasulu alaihi fi jami'il ahwal wanda bai ga jagorancin annabi alaihi sama kansa ko kuma shugabancin annabi alaihi sama a kansa ba fi jami'il ahwal a cikin duk halin rayuwa ko tami ko mulki ko zamantakewa ko auratayya ko tattalin arziki ko ame in bai ga jagoranci annabi a kansa ba annabi shine sama da shi shine mai sa shi shine mai hana shi bai ga wannan ba wayara nafsahu fi milkihi kuma yake ganin kansa mallakar kansa ce yana da matsayin kansa ubangidan kansa ne annabi ba shine ubangidansa ba to la yazuqu halawata sunnati wannan ba zai dandane tsanan zakin sunnar annabi alaihi wanda da yake ganin kansa ni zan iya wani abu da kaina to wannan ba zai dandane sunna ba sai ka sallama ka zama bawa kinni ka yadda sai yanda aka yi da kai tukuna ka zama raƙumi da akala yace li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala domin annabi tsira da mace lace la yumin ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi ba wanda zai zama mai imani sai na zama ni ne mafi soya a kansa daga ransa alhadis alhamdulillah sai mu koma karshen alkadi abul fadl shine iyadul yahsubi ibnu musa as-subti
ولا أنت القوم بنا fima hararnahu a nan ne zance ya tike mana fima hararnahu cikin abin da muka rairayo muka taci wanta hazal garadu wanta jazal garadu sannan buri ya cika الذي أنت حينا wanda muka nufe shi واستوفى a sharɗin da zai sharaɗinahu sharaɗin da muka shar'anta kuma ya cika مما أرجو أن أن في كل اسم منه zilmure da makana'u مكانه ina fatan annafi kulli ismin minhu a cikin kowane kashe daga littafin a shafa lilmuri da makana'un akwai gamsarwa ga wanda yake burin samun a fahimtar annabi alaihissalam وفي كل باب منهج إلى بغية buguyatin wa manza'un a kuma kowane babi akwai manhaji ya zuwa samun buguyatihi burinsa wa manza'un akwai kuma ma- ma- wato majaya kamar gurin ɗiban ruwa ke shine manza ka sa guga ka ɗebo
وقد سفرت فيه عن مكتب sai na kare littafin annukacin daga hikimomi تستغرب tustagarabu da ake ganin take wato ake bakuntar da ita
وتستبدأ tustabda'u kuma ake kayatar da ita wato mai kayatarwa وقرأت وقرأت.
مغاربة من التحقيق wa qara'atu kuma nayi dodane fi mashariba min at-tahqiqa wajen mashaya na hak- tantance abu lam yurad laha qablu wadda wani bai gangara ya sha ruwan ba gabani na أكثر tasanifi a cikin mafi yawan tafan da aka rubuta مشروع mashara'un shine abin sha وأوزعته غير ما فصل فصل فصل وجدت Eh, kuma na sa masa gaira ma fadilin wajittu wato ba don wato nuna falala ba da nasu domin lawajattu man basada qabliyal kalama fihi da na samu wanda a gabani na ya buɗe zance a cikin wannan aw muqtadan ko kuma abun koyi yufidunihi da zai amfanar da ni an kitab an kitabihi a cikin littafinsa aw fihi ko kuma cikin sa la attaqiya lima awla arwihi amma warawihi da sai na sai na na- na hakura da abin da na zo da shi wato akan abin da na na na, na dinga kawowa wa ila Allah ta'ala da jilin kira dara'ati wato ga Allah madaukin sarki jazilu dara'ati wato gwagwabar kaskantar da kai wa millati wal minnati da wato jazilu dara'ati wal minna wato kaskantar da kai da kuma baiwa da Allah yi wato akanta nake kaskantar masa da kai kankasa gwagwaba amma saboda me bi qabuli ma minhu amin ina fatan karɓar mamin hu wanda dan shi na yi liwajihihi saboda zatinsa shi ne ƙasƙantar da kai nake neman alfarmarsa ya karɓi abin duk da yake a shafa na yi shi liwajihihi saboda zatin Allah wal afwi akwai kuma ina ƙasƙantar da kai gwaggwaɓa domin neman afuwarsa amma ta kallalahu min tazayyunin wa tasannu'in li ghairi wajhihi abinda iratsa wanda ne saboda Allah an samu ratsi na tazayyun na zayyana abu na yi masa ado na yi tasannu'i wato tasannu'i shine na yi abu mai kyau na dan dasa shi na kambama shi amma li gairihi ba dan Allah ba sai dan da burge masu karanta littafin in an samu wannan shi ma na kaskantar da kai ina neman Allah ya mun afwa Allah ayyuka masabala na zalika sai addu'a yake ba bai hakan ba tawaru'u yi dan na neman Allah ya tsara aikin kada wannan ishkama bai yi ba eh ya abin da ya roka an masa tun kafin yi eh wa an yaba habalana zalika muna roƙon ya bamu wannan ya karba aikin kuma ya afuwa bi jamili karamihi wa afu iso da kyakkyawan karamcinsa da kuma rangwamansa ma auda'ana to kaga sai sake kamun kafa yace abin da yasa na roke shi wannan lima auda anahu ka bai na zuba a littafin min sharafi mustafa na fala na girman darajar zababbansa wa aminu hayy shi ne gaskata wanda suka gabace shi kuma ya kare su to wannan nauyi ne da shi duk abin da Allah yake so ya saka a bayansa ya saka a ƙur'ani da aka aka rufe sama ba wani aljin da zai je ya samu satiji ba wani shaidani saboda an zo da wahayin ƙarshe ba abin da zai canza shi ila yawmul qiyama to ba wanda za a ba wannan sai wanda aka amincewa to ya amince masa ibashi kuma da sai ya kiyaye wannan da ƙur'anin yana sauka ko dare ko rana yana da murubuta su arba'in da ɗoriya saboda kiyaye wannan amanar yana sauka zai karanta sannan zai umarci mai rubutu ya rubuta sannan in ya rubuta kuma zai ce karanta ya ji in ya karanta ya ji in akwai gyara ya gyara masa in ya gyara ce sake karanta saboda wannan amanar ya ajiye ta a ya rike ta kuma duk wanda ya musulunta ya ce ku kai shi gurin wane a koya masa alkur'ani haka haka haka ya dinga yi har zuwa ranar da Allah ya ce da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ya rike wannan amanar ya sauke ta ya kai ta yanda Allah yake so alayhi salatu wasallam ce to na abinda na saka a littafin nan na girman da darajar mustafahu wanda ya zabe shi wa aminu wahayhi kuma amintaccen wahayinsa dan haka nake roƙon wa ya karba abin da ne don zatinsa kuma ya afuwa akan abin da ne don wani wa asharna bihi juhunana nan da mun hana idan mu bacci da ta tabbu'i fada'ilihi domin bibiyar falalolinsa atmanna bihi hawairana to to sannan mun yi amfani da hankalin mu tatacce wanda babu tsofanar rashin lafiya a cikinsa min ibrazi kasa isihi domin mu fitar da hususiyar da Allah ya yi masa bai wa sauran annabawa ba ko sa'ilihi da tsanukan da yake da su a gurin Allah wanda yake da su a gurin Allah shine wato yake da ashafa'atul kubra zai yi wani shine wasa'il yana da ashafa'atul kubra yana da wacce zai fidda mutane daga wuta yana da wacce zai daga kadarin mutum aljanna duk dai yace duk mun yi kokarin fidda mun yi amfani da hankali wajen fito da su filla filla filla da kafa dalili
waya haniya a rajin to wannan duk da muka yi yace mu Allah ya karba abun domin abun da na saka kuma na hana ido na bacci an ce shekararsa arba'in bai bacci ba yana ta bi don yi wannan kuma a bakin kogi ya koma ya zana bukka kawai sai ce kuma ina roƙonsa waya hamiya a aradana ya kare mutuncin mu'annari hilmukada daga wutarsa wacce take rolariya irde saboda me muke son ya kare mutuncinmu daga wutarsa rolariya lihimayati na karima irdihi domin kare wadda muka yi wa girman mutuncin manzansa sallallahu alaihi wasallam zazid al-mubaddal an haudi kaga kalmar da na faɗa sannan ya ina roƙon sa ya samu min mallayi zadu daga cikin wanda ba za a yi wa korar zautaccen rakumi ba iza zidal mubaddalu an haudihi lokacin da aka kore ba su sauya addini daga kotar tabcin sa alaihi salam duk ta sabihi wakta sabihi ya sannan na roƙe shi ya ja'alahu lana hu din abdamir raju ila kitabi shafa ya sanya wannan littafin na shafa gare ni ni wale man tahammama bi kitabihi da wanda ya mai da hankalinsa wajen rubuta shi waqti sabihi ko tsururi ya san abin da yake cikin sa Allah ya sanya shi ya zama sababan tsani ya siluna bi asbabihi ya sada mu da ta wato tsanukansa na samun yaddarsa subhanahu ta'ala zama tsani ne na saka abubuwan da za mu yi mu sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala yau mace jidu kullum nafsin ma amilan min khairin mahudaran ya zame mana zafira ajiyar lada kuma ranar da kullum nafsin wato ta jidu ma amilan min khairin mahudaran take ganin da abin ta aikata na alheri gashi nan a killace a jirgi nuhuzun bihari dahu kuma da wannan littafin muke fatan nuhuzu bihari dahu mu sami yardar Allah wajen zila sawadi ko mu samu gwaggwaɓar ladansa wajen sana yake fi su zuri zumuratun madina wadda ma a ciki to waya hustana ya kuma ya kuma keɓance mu biki sisa wannan kalmar rikici ne an yi rigima da malamai a kanta wani ya ce bi fisisai zumrati nabiyina fisisai wato musanna faka cire mata nuni kuma aka yi mata idafa zuwa zumra sai ya rubuta ya ce abubakar wa umar amma mutane masu suka yi kansa suka ce na farko bai karanta littafin a shafa a gurin malamai ba ba ruwaya ta iba a rubuce igani bai iya karantawa ba akwai ya ya ara a ƙarshen kalma a ci akan alkali abin da rubuta akwai ya wanda ya rubuta wa yaɗin shi malamin sai ya ɗauka yaɗin ta tasniya ce sai sai ambace ta ya kamar yadda za ka ji mutane yanzu mutum ya zo yana addu'a an yi mutuwa sai ce ya mun izil garki ya mun jiyar halki kaga halka aliful makasura ne ba ya bace kamar fata ne ai ba fati ake cewa fata ya mun kizal garka ya mun jiyar halka to wannan alif din ne to shi ma kisisa ita ce kalmar masdar ne kisisa keɓantacciyar zumra ta jama'ar annabi ma'alaisu wa jama'afi da jama'arsa yake san Allah ya sa mu cikinsu ya ce abinda ya faɗa ya da haku min hussami mai sauraro zai masa dariya sannan waya farahu bihil adu mu'i zai farin ciki domin ya ga al'aurarsa sai mu ga tammu siddiqu masoyi kuma zai bakin ciki dan ya bada shi karantawa da aka yi ba daidai aka yi ba fistisa ya keɓantattu na zumra na نعم jama'ar annabi mu alaihi wa jama'atihi da jama'arsa وحشرنا في الرئيل الأول.
الأول ya tashe mu cikin jama'a ta farko in aka ce arra'ila shine dawaki in ana tafiya ko sarki ya hawa mahayan na farko wanda suke gaba su ne arra'ilul awwal amma sai aka ɗauke kalmar aka mai da ita yan gaba dai gaba dai a wajen alheri gaba dai gaba dai wajen yadar Allah to Allah ya sa mu cikin waɗannan wa ahlal babil aymani kuma abota kofar dama su ne masu haske مم.
min ahli shafa'atihi daga ma'abotan ceton annabi alaihi salam مم. ونحمده تعالى sannan muna على gode ما masa madaukaki alama hada alaihi min jam'ihi abu abin da ya shiryar da mu na tattara wannan littafin wa alhama kuma ya kimsa mana yin sa wa fataha albasirata kuma ya bude basiran mu da tarki haqaiqi ma auda ana da mu riskar haqiqa abin da muka saka a littafin wa fahama kuma ya fahimtar da mu wannan duk godiya muke wa Allah wa nasta'izuhu jalla ismuhu wa azza zatuhu muna neman tsare a gurin sa sunansa ya daukaka kuma azza zatuhu me muke neman tsare min du'a illa yusma daga addu'a da ba a amsawa Allah ka raba mu da ita Allah duk inda muka roke ka Allah sai ka amsa wa ilmin la yanfa'u da ilimin da ba shi da amfani muna neman tsare a gurin Allah daga shi wa amalin la yarfa'u da aikin da ba a daga shi فهو فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله shine mai kyautar da baya tabar da wanda ya nufe shi da bukata جواب ولا in ينسى tasaru man kazalahu wanda kuma ya bada shi baya samun taimako ولا يغفل da a watar kasidina sannan baya juyar da addu'ar wanda suka nufe shi da bukata ولا يسلب عمل المفسد kuma baya gyara al'am wato am aikin wanda suke mabannata alkali ya tumbatsa nan ya nuna cewa yana da ikhlasi shi sa kyau Allah kirari da wannan duk wanda ina fa Allah mutumin kirki zai saurare shi wanda kuwa mutumin kirki bane kar ma yi gigin Allah zai gyara al'amarin sa ya kai zuwa wani lokaci kasancewa a shafa har a yanzu ta nuna ba a cikin mufsiduna Allah ba zai taɓa yi masa kara ibar littafin izo yau ba in ba cikin mutanen kirki
وهو حزونا wani imal wakili ce ya ishe mu wani imal wakili madalla da abin dogaro tun da Allah ne wa salatuhu ala sayyidina wa nabina muhammad
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين wa sallama tasliman kaseera walhamdulillahi rabbil alamin kun ga wannan abin da muka gabatar tun daga farkon littafin har yau duk taron nan billahi lazi la ilaha illa huwa in akwai wani a cikin kuna da wani yake rike da shi ba abin da zai samu har azumin da lafi kada wallahi ba zai samu ba ko baya kinsa in dai ka rike wani ina gaya muku na fita a gurin Allah wanda duk isan akwai wani aransa abu ya cire shi daga yanzu kar ya fita daga nan sai ko wanda yake jiwo magana ta in ba haka ba zai yi asara wannan rukon da zaka saka wani dan uwanka yau zan gaya muku sharrin shedan kun ga ya- yanki ba na wani abu nan na yanki wannan ledar hanki ledar nan ko kuma hankicin wannan wannan idan ka riki wani to wannan rikon zai zama kamar allura zai huda zuciyarka yana huda ta shi ɗan zai maza ya ja yana ja sai sake miƙo maka sai sake hudawa za ka dinga haka har kuma ƙiyayya ta shiga ƙuduri ya shiga na ya- kullum fatan ka wani shari ya same shi ƙiyayya ta shiga to shi ɗan ya halaka ka zai da ka san rima tana raje abu haka za ta yi maka ba za ka je lahira da aiki ɗaya da Allah zai auna ba na tabbatar akwai wannan a zukatan mutane haka nake gaya muku gaskiya ku cire kullatar yan uwanku a cikin zukatan wanda duk itashi daga nan da wannan yayi asarar wannan azumin yayi kuma asarar duk abin da aka yi a wannan gurin ba zai samu annabi alaihi salam annabi bai zo da wannan ba ko bai yadda da wannan ba ba zai kuma ya bari cewa shedan ijawa mutane linzami ba babu dalilin da mutane za su yi haka na gaya muku gaskiya Allah ka zama shaida na gaya musu ko su yi aiki da shi ko kasi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ayyukanmu da alherin da yake cikin wannan wata muna roƙon Allah su martala ya sada mu da shi magabatan mu suke rayuwar barzahu Allah ka kai musu wannan alherin Allah ka jirda musu rahama ka raya su rayuwar barzahu aminina mudamainina fi farhin wasururin ka tashe su gobe alkiyama aminina السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala sanin nima da Allah ta'ala ya mana samun shek da tamar umar sani ba karamin nima ce ga addinin musulunci da musulmi ba to muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu shi kuma Allah ya hore masa ya sanar da mu abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu aikata dangane da addininmu na addinin musulunci Allah ya saka wa man da alkhairi a bisa harshen dukkan ahalin gidan nan na malam mukaddami da dukkan ahalin almajiran malam da dukkan masoya Allah ya saka musu alkhairi yanda magabata suka aikata aikin alheri gashi Allah ta'ala ya tsare malam ma ya zo ya aiwatar to Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa alheri Allah tabaraka wa ta'ala inda ya masa Allah ya baya haka zama su masu na aikata aikin alheri irin wannan wanda bayan mun tafi barinkan sin addo suna biyo bayan mu da abubuwa suka yi na alheri Allah ya saka mana alheri ya saka yan uwa duk baki da suka zo wannan waje da suke zuwa kullum da kofar gidan malam da nan Allah ya saka yan wani alheri Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da ka aiwatar na lamun lokaci da gaba da zuwa da hannu da dukiya da soyayya Allah ta'ala ya saka muku da alheri sahama da Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yan uwa sai mu daure mu kiyaye abubuwan da malam ya mana rinka samu na aiwatarwa gwargwadon iko abin da Allah ta'ala ya hore mana Allah ya saka musu alheri ya saka dukkanin uwa da alheri yadda aka zo lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ta'ala ya faranta masa Allah ya faranta mana baki daya sallallahu manzala sallallahu sallam Allah ya mai ta mana irin wannan kwanaka masu albarka masu alheri na ramadani da wannan ramadani ma wanda Allah tabaraka Allah ya hore malam ke sanar da mu gwargwadon abin da Allah ya sare masa to Allah ya saka alheri dama abin da kawon kenan gode wa yan uwa gode wa malam kuma in fatan alheri kyakkyawar addu'a ga malam da sauran dukkan yan uwa baki daya Allah ya amfani baya Allah ya amfani baya Allah ya amfani baya Allah ya saka yan uwa duk da alheri kowa abubuwan da ya fita na alheri Allah ya ninninka masa ninjin barinkin na lokaci da na dukiya da na soyayya da na addu'a da ake mara to Allah ta'ala ya amsa Allah kuma ya biya mun nema alheri ga malam to kuma za mu samu alheri gare mu an ce dilbul afiyata liga riga ta ji da halin nafsika in ka kyakkyawa addu'a ga dan uwanka to kai ma alherin zai same ka to Allah ya saka mu alheri Allah ya saka mu alheri Allah ya saka mu alheri gwargwadon abin za mu yi malam kenan ba mu da abin da za mu yi malam ke da kyakkyawar addu'a godiyar Allah saka musu alheri abin za mu yi kenan Allah saka mu alheri ijarar mustafa sallallahu alaihi wasallam ya maimaita mana kwanuka masu albarka na watan ramadani da wannan ramadani ma wanda ma nake zuwa ya sanar da mu abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu aiwatar to Allah saka alheri sallallahu alaihi wasallam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الخلاف مكية وهي أربع آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مدنية وهي خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية وهي ست آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله
ni ma da ma makarancin alkur'ani ma ne dan takarar kore guda ne in ji su masu kasin alkur'ani to a ba ni dama in karanta fatiha da su aya daya cikin ayar su bakara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الهج بالهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقل ومن جداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ka hidaya in sawa mu da makarantar nan ga mahaifan malam Allah ya saka musu alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ja mana kwanansa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kula da bayansa Allah ya kula da bayansa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa jagoranci ubangiji ya kare shi kuma ya kare shi ya kare zahirinsa da baɗininsa don alfarmar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan nauyi da Allah ya dora masa Allah ya bashi ikon gabatarwa Allah ya bashi ikon iyarwa saboda albarka annabi zuri'arsa Allah ya kula da su iyalansa ma na cikin gida ba za mu bar su ba za mu ci gaba da yi musu addu'a saboda suna kula mana da shi Allah ya saka musu da alhairi Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ji kan magabatansu yan uwansa kannansa da yayyansa da magabatansa duk Allah ya ji kansu da gafara Allah ka ji kan iyayenmu Allah kai mana Allah kai wa iyayenmu gafara Allah kai wa iyayenmu rahama Allah ya saka musu da alhairi mu kuma ubangiji muna roƙonka yadda Allah ka taimake mu kai mana muwafuka ka hada mu da mala to ubangiji muna roƙonka Allah ka ba mu Allah ka ba mu ikon zama da shi lafiya Allah ka ba mu ikon zama da shi lafiya Allah ka hore mana ladafin zama da shi Allah ka hore mana ladafin zama da shi Allah ya saka masa da alhairi Allah ubangiji samu gama lafiya Allah abinda malam yake kokarin dora mu akai Allah ya tabbatar da mu akai saboda alfarmar Annabi alaihi salatu wassalam waɗanda suka aiko da bukatunsu akwai masu ƴaƴa mata a gaba akwai waɗanda bashi ya musu yawa akwai waɗanda suke cikin shari'a duk sun aiko suna kamun kafa da wannan majalisi na annabi Muhammadu to duka ubangiji Allah ka san su daban-daban Allah ka ɗora su akai Allah ka bar Allah ka biya bukatu akwai waɗanda suke neman gidan haya akwai waɗanda suke neman a inda za su zauna duk dai ubangiji daban-daban daban irin ba za mu iya ambata ba amma Allah mun cure su alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ka sada shi da bukata ta sa Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana abokanan malam waɗanda suka koma zuwa ga rahmar Allah daban-daban banda ba ba don mutuwa ba babu abin da zai raba su da malam to mu kuma za mu manta da su ba muna roƙon Allah ya musu gafara Allah ya musu gafara Allah ya ja kwanan su akwai waɗanda kuma suke tare da malam Allah yana suna nan da ransu har yanzu irin su malam Isa irin su Alhaji Iso irin su Abubakar ga su nan dai ba zan iya kawo su gabaki daya ba to ubangiji Allah ya saka musu da alheri yadda suka zauna da malam a duniya Allah ya sa suna tare da shi har a lahira Allah ya samu mu zauna da shi a lahira iyalansa da suka zauna da shi a duniya Allah ubangiji ya sa su ne matansa na aljanna alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah wannan alfarma a wadda wannan unguwa ta samu Allah Ubangiji ka saka musu da alhairi Allah ya ji kan magabata Allah Ubangiji ya tabbatar da mu a siratal mustaqima kasar mu Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya kasar mu Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya garin mu Kano Allah ka zauna da mu lafiya garin musulmi Allah Ubangiji ka zauna da su lafiya ibin da suke damu da musulunci ba ke da Allah kai mana magani Allah saboda alfarmar manzo Allah wannan damuna ta mu Allah ubangiji ka sa mata albarka wanda muke jin tsoro a ciki Allah ka ije mana kasar mu Allah ubangiji ka zauna da mu lafiya shugabannin mu Allah ka riko da hannun su zuwa ga adalci akwai yarinya da tabata ubangiji Allah ubangiji alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka bayyana ta Allah ka bayyana ta a inda duk halin da take ciki Allah ka sa ta a hannu nagari saboda albarka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين afuwa ban a ci malam